الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين في gaban bayani a cikin littafin muktasar na sayi imam muslim كاذب الحافظ زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري يومنا عشرون وتر جمادى الأولى في رمضان صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ومدينة في سنة الأولى الذي يولد أربعين شدة وأن يلد عشرين دبيو وتر شاء shekara ta 2024 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna cikin kitabun jana'i littafin da ke bayani game da hukunce-hukunce na mamaci a darasin da ya gabata mun karanta babu na goma sha biyar ƙarƙashin wannan littafi mai suna almayit da azzaru da bukari alfari da kwai cikin mamata wanda ake ma azaba saboda an yi mashi kuka bayan mutuwar shi ni bayani game da wannan hadisi wanda aka rawaito shi daga Aisha da hadisin Abdullahi dan Umar akan wannan matsala za mu tashi babu na sha shidda babu ma ja a fi mustarihin wa mustarahin minhu wannan babu zai bayani akan cewa daga cikin mamata mustarihin da kwai wanda in ya mutu ya huta wa mustarafin minu da wanda an huta da shi an huta daga cutawar shi yanan ba sifar mutum guda ba ce ba sifar mutum biyu ne mamata duka an ka ɗaukar mamata na biyu da wanda zai mutu to ɗayan biyun ɗayan waɗannan guda biyu ne ko da ya kasance mustarafin ne ya mutu ya huta ko ko mustarafin minu ya mutu an huta da tutawar shi yanar halittu mutane da sauran dabbobi sun huta daga tutawar da yake masu ana fi kata da ibn rabi'i na radiyallahu anhu annahu kana yuhaddis abu kata da sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ta tabbata a gare shi yana ba da labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam da alaihi bi janazatin murra ana misla na mura alaihi bi jana zata yanzu allah salatu ma an fita wajen shi da wata gawa fakala mustarihin wa mustarahun minhu yanzu allah salatu ce ita dai gawa mustarihin ko dai ya kasance ma'abucinta ya huta wa mustarahun minhu ko ko kasance an huta daga cutawar shi tare da ya kawo wawo nan ba na nufin sifar mutum guda ba ne ba ƙalu ya rasulallah mal mustarihu wa mal mustarahu sabai sun fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da can an yi atafin shi na su ba su yi atafin wajen tambaya suka ce ya manzo Allah mal mustarihu wane ne wanda ya huta wa mal mustarahu minhu kenan ba mutum guda ba ne wane ne wanda aka huta da mutuwar shi فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا باو الله مؤمن wanda ana rayuwar da duniya ya yi imani da dokokin Allah sannan aikata ya aikata su ya tsare kudin nasarar duniya idan Allah ya karɓi rayuwar shi yana hutawa daga wahalhalu na duniya ko dai wahalhalu na neman abinci na neman halal ko ko wahalhalu na ibada saboda ga inda aka fi mutu ba ta kalifi ibada wadda ake nan abin da an tafi shi ke nan ta kalifi na duniya ne ke da kwai shi saboda ka ita duniya gidan wahala ce ba a cewa a huta a duniya sai dai hutu na a samu gwargwadon karfin da za a sake wata wahala ta gaba amma matukan mutum yana cikin duniya ba a mutu da ya huta da صلاة العشاء yake wahala ne yake wala abdul qadir يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب shi ka mugun mutum wanda ba mumini ba yana aksul mu'min al-fajir mai sama Allah ya tsare mu min wurin ba bayan Allah wanda yake zalunta suna huta da mutuwar shi wasu marma ne mutu sai a yi murna cewa an yi murna tun da ya tafi wal bilad da da garuruwa washe babba wanda in ya mutu har itace suna huta da cutawa wanda wabu da dabbobi to wannan shine wannan hadisi yake bayani a kai da kwai mustarifin da kwai mustarafin minu babu fi musulun mayyit wannan babu zai bayani game da yi mamuma ciwon ka ana ma'atiyya da zai karfa na hafalat don ma matat زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عطية سننت نسيبة ونسيبة الأنصارية تعيش على سننت رضي الله عنها أنت تنا مماتا wanka yana daga cikin ayyukan ta da alkhairi yi mata wanka na mutuwa bayan Allah ya karɓi rayuwarsu kada ta ce lamma mata su zainabu bintu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yar manzo Allah ta zama babba Zainab Allah ya karbi rayuwarta kada da na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ta zama yace ma ummu Afiya daga sirna wannan ke nuna wankan mamaci mutum guda ba yi ma mamaci wanka eh sai ya samu da zai kama mashi sai ya kawo da miri na jami'i bi sirna ha witran wanke ta witri sai bayanin witirin nan wanda ke wajibi wanka na wajibi wanka sau daya in an wanke sau daya shi ke na an sarki wajibi to musahabi ne a kara a kan ɗayan nan ya kai biyu in an yi biyu to an so a yi uku sai ya zama wutiri shi ne bayanin talatan au hamsan wanke ta sau uku ko sau biyar wajen arna da khamisati ka turan a cikin na biyar na ƙarshe idan baya an tsarkake ta can baya an wanke ta inda ko wani abin na jasa tun wanka wanko da abin da an wanke ta an tsaftace ta to ga na ƙarshe ku sanya turaren kafu sanya turaren kafu a wanka na ƙarshe haushe armin kafurin ko ku sanya wani abu na kafur an ce shi kafur yana sanya jiki yana sa shi iya abin nan kuma yana sanya abin nan in an so da an samu can a cikin kabari to irin abin nan kwari ba za a so abin kadin kabarin nashi ba saboda turaren yana abin nan din shi fadda da saltun na ha manzo Allah ya ce dan ku kare daga wanke ta ba abin ni ki zo ke umu abiya ki sanar da ni cewa kun kare qalat fa alamna tace sai fa alim na ni kenan ku dukkan jan fa fa alim na ni ku sanar da ni lamiri ne na mata fa alim na ni ku sanar da ni in kun kare kenan wanda daga cikin ku zai sanar da ni kun kare wanka qalat fa alamna sai muka sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun kare mu da wanka ba a bana hiko wanda Allah sami ya ba su zanen shi wanda ke daurawa asalin hiko shi ne bugu wanda ke daura abin da sai aka yi amfani da wurin daurawa aka kira shi kan shi da abin da ake daura da wannan sunan wakala a shirin na ha iyawo wanda Allah sami ke kusan ya mata shi da kasance zane wanda ke bin jikinta daga sha'ar ne a sha'ar a burbushin jiki da kwai gashi yawwa to a sha'in da haku sanya mata shi bisa tufa bisa jikinta kada ya kasance ku sanya wani ya shiga tsakanin shi da shi wannan tufa ya ce ku a sha'in na haɗiya ya zama sha'ar nata ya zama abin nan dinta tufafin da ne wanda ke bin jiki wannan matsala za ta ya ta ya ya hikima a cikin wannan saboda tabarruki da hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda samu albarka da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance sahabbai suna tabarruki da hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna neman albarka da wani abu wanda ya shari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ruwan alwala shi ko na abu wanda ya kama da wannan babu fi kukuni almayyit wannan babu da ya bayani game da yin mamaci da kabari ana aisha radiyallahu anha qalat kufina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi salati atwar nabiyyin an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kabari fi salati atwar a cikin tufafi guda uku biyu dukkan tufafi sahuriyatin sahuriya malamai sun yi sabani wajen fassara shi wani suka ce nasaba ne zuwa sahur wani wuri inda ake yin waɗannan tubabi wani suka ce a sahuriyatin ko sahuriyatin bidan misini ana nufin farare na kiya wanda suka tabbatacci tufafin manzo Allah ta nuna aka yi kuma kan shi da kafani da shi dukkan sun farare ne kuma tsarkakakki ne ba su da wani abin da ba su da wani datti min kursufin an yi waɗannan tufafi daga auduga daga kada tufafi ne na kada da ya tafiya kamar sun wara albama a cikin da kafin da aka manzo Allah sallallahu ba a mashi riga ba sannan ba a yi mashi rawani ba idan dukkan su talasu da fa'id duka lifa abin nan lifa ne a guda uku zanuwa ne wannan dukkan wannan wannan ba ba a yin zane ba a yin mayafi kenan guda uku waɗanda yake duk girman su guda sai a zo a shingida su sannan bayan an shingida su baki ɗayansu sai a ɗora mamaci a sama bayan an ɗora shi a sama sai a fara lullube shi da na saman na saman baki ɗaya sai a saba su a fara sa dama sannan a hagu hagu sai a zo ga na biyu shi ma sai a sa na dama ya daushe wancan na hagu na ƙarshe haka nan ana sassafa su wannan guda shi ne tabbata sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu malamai sun tayi akan cewa da aka ce ambatan cewa laida biya kamisu wala armamatu sai suka fahimci kamar halaccin an yi riga a yi a yi rawan gila wannan shi ke fahimtar malaman mu can baya yawwa saboda sai ka ga har yanzu ma kila da kuma wanda sai an yi riga yawa a daura kuma zane ba ba yawa sannan harawani ana yi da kuma masu yin harawani sai a yi rawani saboda an haka dolen lifa sai a yi guda ɗaya shi kuma ko yawa sai a kawo wannan guda ɗaya wannan abinda ke sunna dai a yi su guda uku ba shi da ya kasance duk abin ga duk girman su guda da wannan malamai masu tafi da abin da suka tabbatar ke bari sa ba sai an kawai janje da ba inda ya lifa ne da an saba kawai sai a sai a daidaita su daidai tsawon shi su dan zanta tsawon shi sai a yanka inda kowa ya danganta daga tsawon shi yawa sai a sai a abin sai a yanka su duka hukun na a daidaita su zama daya sai a shirya da su baki duka wanda ya bayani sai a ɗauko mace a dora a sama ba a zai yi a nan yanki gehen su saboda a ɗaure in an je can an sace a cikin kabari na sai a kwanci ɗauri na wancan kawahu da wannan na wajen kai ba a zai yi kuma saboda kada iska ko abin nan ana iya bayan an ɗaure kawahu a taho da shi har da jikin shi ana abin ga ta aje zuwa kan nashi inda za a daure can kuma karshe an sanya ce a saki wannan daurin ba shi da wanda ba wanda ya kai wa matuka a wajen tattar da shi shi yasa malamai suka yi ko da wannan hadisin suka ce da fadin namiji guda za a yi mashi guda uku salata da rasuwa da za a mashi kwafi guda uku man da wani hadisi ke cewa suka ce amma mata saboda sun yi bukatar tufafi za a yi masu guda biyar da shi ma dai wannan babu wani hadisi wanda ya nuna bambanci tsakanin namiji da mace magana mafi abin nan inganci cewa ba bambanci tsakanin namiji da mace tunda babu wani nasi kar wanda ya zo nuna bambancin mace ita a mata biyar sabanin namiji amma da cikin malamai da wanda ya bayar wanda ya yi a kan wannan wassalam da eh na hmm na hmm wani kuma bai hmm
dole ta an samu an tsara an dasa an tsara eh wanda bai kai ba ba laifi ana yi dasa in wanda ba ya kai wani ya ka samu amma an samu wadatacci wanda ya abin da ya danganta kuma shi kan wanda ke bayani ya danganta da kiman mace da girman jikin shi amma wanda ba wanda muke magana an kamar yaro ne aka ga yana da shi ba sai an yi tsari ko babba ne in ya kasance jikin shi ba wani babban jiki wanda shi ma yana yau da shi amma ya kasance girman jiki ke gare shi wanda dole da ita an yi shi ya tsara sai a yanka ko da rage illa an yanka tsada yanka tsada da sosai da dai kuma an samu mai fadi shi kenan ya wadatar na Ahmad Hulla Aisha radiyallahu anha ce magana hulla da mama wasu ke yi ta cewa an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an nashi dinan dikafani da wannan hulla asalin hulla za da ida abinda aka daura a ƙasa da wanda za a daurawa sama amma ya kasance kuma duk iri ɗaya ne kwamfule kenan bai saba ba kada ya kasance zanen sama ya saba da na ƙasa in ya kasance haka nan bai zama hulla ba fa inna ha subbiha ala nas Aisha ta ce a mutane an sanya masu abin nan shubha ne game da wannan hulla wata aka rubuta yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanye da ita alan nasi fiha annaha ustu annaha usturiyat lahu yukaffana fiha cewa an saye ta ne saboda a mashi likkafani wato rikati alhulla saboda aka sai aka barta kufina bi salati azwajin yudin sahuriyatin ko sahuriyatin kamar da ya gabata to da aka da kwai wata budda maniya wadda manzo Allah sallallahu yana sanye da ita ne Allah ya karbi rayuwar shi to ba cikin ta aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ita aka mata aka mashi da kafari ba kuma rigar da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanka da ita tunda shi ba ɗebe shi ba kamar yadda ake ɗebe sauran mamata shi a cikin tufafin shi aka mashi wanka ita ma ɗebe ta aka yi ɗebe ta aka yi ba sanya ba sanya ba ɗora shi da ita wannan rigar ba da sai da aka ɗebe ta sannan aka sanya sauran aka shimfiɗa wannan nan da wannan asuwa guda uku aka mashi da kafani da su fa akhadha abdullahi ibn abi bakr fa qala fa akhadha na mai yake bilal bai zo ba na mai musta irin tashi ala wace ce da yin ta ce da duka sun damu gani a ɗauko can ba fa kada abdullahi ibn abi bakar abdullahi ibn abi bakar sai ya ɗauki wannan kulla yana jin da kwai ha wannan wanda ya goge fa kada ha abdullahi ibn abi bakar ha kana da ita ko yana magana ba ka magana ah fa kada ha abdullahi ibn abi bakar abdullahi ibn abi bakar sai ya ɗauki wannan kulla faƙala da haɗu sanna hatta ukafina hatta ukafina fiyanus ta ce zan rike wannan hulla wannan tufafin zan rike su ma'adana su har ya kasance su ne da kafanina sun maƙala sannan ta yi ɗana ɗaya daga baya sai ya ce laura biya allahu da nabi yi la kafana ya sai canza ra'ayi ya ce da a ce allah ya yarda da ita ga annabin shi hada an mashi da kafani da ita mutum da allah ya sa an canza ma wanzu ana tsaka da kafani an yi mashi da wari abin nan ya ce shi ma ya canza ra'ayi fa ba a ha in ta saddaka ita manya to za ka sai ya sayar da wannan abin hulla kuma ya sarka da kuɗin da ya sai da ta da da su babun fi ta addini kafanin mai wannan babu zai bayani game da kyautata da kafanin mamaci abinda ake nufi da kyautata ba a yi mashi wanda yake mai tsada ba a a yi mashi wanda yake ba mafi kankancin ko ko mafi koma baya ba ko wajen likabani kada ka sai ma mamacin ka likabani wanda yake shara-shara wanda ba da ƙarfi ko ko wanda ya ya ya ya abinda ya tsufa ya abinda a'a ka sai mashi dai likabani mai kyawu irin wanda mai rai zai iya sanyawa kamar da abin nan mai kyawu matsakaici da kayan alfahari ba Eh. shi kuma na ba kuma aka samu mutum guda ɗaya. a nade mutum kuma a barna shi haka ne sai da shi ne kamar misali a nan da shi ne ciki ba sai an kira na guda Ta- ne ne kamar na an ga mutum na a bai ba ya haka haka nan ba yi ba aika da sunna ba Eh, kamata ya sai a yanka shi Eh, sai a yanka shi an samu irin wannan wanda za a yi a mishi a ita ana ya ita laula ya shiga cikin shi ko ana abin nan kila ma a yi da wani biyu ko uku ko yi da wannan da tunda yana da wani a yanka shi gida uku Eh, yadda muka yi bayanin da za a rinka sassaba su na عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذا الله صلى الله عليه وسلم وترانا يا يهودبا فذكر رجلا من أصحابه يبار الأبار والمتن تكشكم سعبان كبلا من الله كبير يوشي فكفن في كفن غير طاهر aka mashi linkafani a cikin wani linkafani wanda yake gairu kamin wanda muke bai isa ba da ta shi ba ko kuma da lailan sannan aka yi mashi aka sa shi a cikin kabari da daddare fadajar da nisa salama an yi kubarar rajin lillai saboda ba a ba shi haƙƙin shi ba na abin nan jarunan din tajihizin shi na abin ga saboda dare ne yanzu ana samun sai ya tsawatar cewa yanzu nan gaba kar a sake yi ma mutum kabari da daddare hatta da salla a bai sai an yi mashi salla bayan an kyauta da kabarin shi illa an yi tsarra illa an yi tsarra insanin ila za ta kafe in ko an bukatar da mutum ya zuwa wanda sai da kwan dalili mai karfi wanda zai nuna halaccin a yi mashi abin nan a sa shi kabari da daddare kamar mutum da ke da koya bace ana neman shi aka gan shi ana jin tsoron kane a kai sare kila ya canza ko ko da ma ya fara canza in aka bar shi ya kai sa ya kuma ci gaba za ya yi abin nan raga wannan larura ta ka ko ya riga ya kumbura kila ana jin in ya kai sa ma kila ya fashe ko da sauransu da abin nan to irin wannan duk suna halatta sannan sai a abin nan amma dai in haka nan ne mutuwa ta al'ada ya yi wanda ba a ji mai tsoron wani abin nan to ya haƙuri har sa ya da samu da kafani wadatacce ba bai da tsari ba ba wanda ba wadatacce ba eh, wanda yake mai kyawo kuma mai cikakken saka eh, ba na alfahari ba ba za ka ba za a yi da kafari da shadda ba dadda ba wannan yana da cikin tarbiyyar wala ta sabbin tarbiyyar in ya kasance alhalili ne wannan haramun ne saboda a duniya ma hana namiji ya sa alhalili to na a cikin kabari amma tare wasu ke ganin shi ma dai makaruni ne a wasu da kamfani da alhaji saboda yana wani launi ne na abinka mai rai shi ne bukatar kaya na alfahari ta muka ciwo ba a laifi idan tufafi ba su riga sun mutu ba a wanke su ko da an yi amfani da su kamar su can lokacin da suke dawo da zannuwa da sauransu ko da an yi amfani da su to sai a wanke su ya kasance ba suna wani da su sai a yi mutum da kafani da su ba lalle sai sabo ba wanda ba ya da wadata ta sayan sabon tufafi da za a mashi abin nan da sai a yi mashi da da wanda ke gare shi sai a wanke sai a sanya mashi sannan sanya wani wannan mustahabi kamar da zuwa bisa wanda ana salatu da mai yana da su mafi alkhairin tufafin ko tufafi fari manzo Allah ya kira ce ku dinga yi ma matattun ku da kafani da tufafi fari amma ba lalle sai fari ba idan aka rasa fari duk wanda aka samu sai a yi kafani da shi idza kafana ahadukum wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kira ci gaba da cewa idza kafana ahadukum akahu falyuhassin kafana duk lokacin da yanku zai yi mamman da ɗan uwan shi mamacin shi da kafani to ya kyautata da kafani yana da kyauta mishi da kafani wadatacce eh, kamar yadda nan dai yana raya a duniya zai zai yi fara wanda suke masu yarwa masu abin da kafani wadatacce matsakaici eh, ba sai ya abin da ba hau kai zai mai kuma wanda ke mara wannan sharatar wanda bai da abin nan wanda inda da rayuwar shi ba zai sa ba ba mai yi ka kai mara mutum ka yaji mai kyawun da abin ga wanda yana da jero rayuwar shi ma yana iya sanya a mashi da kamfani da shi amma ba ba ba na ji ba ba ne sai ba lalle sai zawaji ba inda zawaji ina ganin da kwai mai nan da ke sa shi sun ɓata ha ba a zai
wani zawatin kala kala ne wani yayi wani ko ha ba ji ba da kwai mai nan da ke
na yanzu kai ha? eh bai kamata madara madara ba amma dai duk ne
halan madina sai a samun madina shi dan madina da tebo yanzu yawwa su ne za su sun yawa su ne suka yi musamman shi dai tuyo gudun tun da ya yi dan madina kabin ko yawa kuma kila ma har wajen wani yana tsara shi tun da dan madina mafi ya bai cika wani ba ban da dai na sani haka
yawa su haifar buki yawa kuma yanzu ba a kai samun shi ba ba babu isra'i bil janazati wannan babu da ya bani akan gaugawa da gawa ana abi hurairah radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazati wanda Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka dauki gawa kada ku tsaya kuna nawa tahiya dai ta matsakaiciya ba tahiya irin ta abin nan ba tun da lokacin su suna lokacin da bisa wuraren mazaje Eh, kada a tsaya a dangana wa in ta kusa da ya tafi khairun da allah ku kara ta ƙarfi nuna halin alheri ne kuke gabatar da ita zuwa gare shi Eh, man mutum in ya kasance mutumin alheri ne mutumin kirki ne idan allah ya karɓi da yawon shi a yi gauga a mashi sira a kai shi a sa cikin kabarin shi to da alkhairi ne ke jiran shi wayan ta bugai da zalika in ya kasance mugun mutum ne amma kuma ga shi sunan musulmi ne wanda ke dole a mashi wanka a mai sallah kuma a kai shi magabarta ta musulmai amma mugu ne wa sharar da rahuna hu a rikabu kun da ya sauke wajibi da kun sauke sharri daga wuraren saboda haka ana son kada a jinkirta abin nan yi ma mamaci su da bayan an bar sutura kuma wajen kai shi shi ma ka adai jinki a yi tafiya ta abin da wasu kai ya sai abin nan a ji a kai shi ba da yi ana yi kamar yadda mu da muke al'adar mu a shiga mota da sauransu duk da baya bacin wani da maza Allah sa ya taba hawan abin nan bayan ya dawo daga abin nan daga ba lalle dole sai an ta yi kasa ba bayanancin a ta yi kasa da bayanancin ana yi hawa abin hawa duka da fari yalwa a cikin wannan babu na hanyar nisa a nake ba da jana'ai wannan babu ke zane game da hannun da aka yi ma mata kansu bugawa ana wani ajiya da zai zama ana tsarin kunna nuna ha ce an kasance ana hana in sabi ce ana yi masu kaza to a share an san ba wanda zai hana su sai manzo Allah su zabi kama idan manzo Allah yana hana su an ce ba a jana'i game da rakiyar gawa ga namijin haihuwa nuna haƙƙi ne farfarilla ce take baya wanda in wasu suka ɗauke sun ɗauke ma wasu tun daga wanka da sallah da rakiya da sanya a cikin kabari ba sai kowa da kowa ya yi ba da wanda ke da dama idan ya ji ya yi shi kenan kenan ya sauke faradi daga saura eh, wanda su samu dama suna da musu yi su je sun yi ba amma mata saboda rauninsu sai aka bari abin yana da zani sai aka hana su waɗanda zam a shi wannan halin malamai suka ce naminan na hayo karahatu tambayi na hannun ne na karahanci karahanci kuma na tambayi da tsarkake abin nan wadannan ya ƙudan abin nan amma ba haramun ba ne ba haramun ba ne ba su bi tsiyarkiyar gawa saboda haka amma kiya ko ko ba ma zai yana gani ba da yi ba su kana yi tafi tafi tafi makabarta sabanin sauran malamai suna ganin makaruni ne kamar da wani hadisi na masu ya yake nuna saboda haka an hana sun rakiya da zuwa kabari sai dai ba a haramta musu ba hannu na karhanci babu kiyamin janazati wannan babu zai bayanin tashi tsaye saboda gawa tashi tsaye na ga an tau da gawa a ta tashi tsaye an jazo da abu da rabe da wani makara marar janazatin ko janazatin an wuce da wata gawa ba kama da haru su zasu zasu wanda ala zasu sai aka ya tashi ba kuma na ma'abu muka tashi da da manzo Allah da kuma na ya rasulullah inna hada diyatun kace manzo Allah ga wannan ba yahudiya ce ta mutu ba musulmi ba ne ba fa qala inna al mauta fa'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa dan wai da gawa ba ne ba ita kanta mutuwar ce saboda mutuwar ne nan aka tashi ba saboda wani gawar wace ce ba saboda mutuwa firgici ne mutuwa tana tsoratarwa kai za a aikin muljana za ta bako mula daga idan ku ga gawa ku dinga tashi bako mula ku tashi saboda wannan gawa da ku gani ba sai wani ta ga mutumin kirki ba ko ko ta wanda yake ba mutumin kirki ko da kafin yi in ku ga gawa ku tashi wannan shi ne farkon al'amari babu nasir kiyamun janaza wannan ba zai bayani akan barin tashi tsaye idan an ga gawa ana arin ya rabu yallahu an kara da aina da suka ga makama ba kuma arin na ta ce mun ga wanda Allah ta zama idan ya ga gawa yana tashi muna muna koyi da da manzo Allah ta zama idan muka ganta sai mu tashi wata hada baka hannu daga baya manzo aka tsara da ya gawa sai ya zama shi kuma sai mu ban sai muka zauna muka ban tashi ya hadisi janaza ce a cikin gawa kaji na wannan hadisi ya yi bayanin cewa wancan na umarni na a tashi cewa ko mu laha a ra'ayatin janaza ko mu laha wancan umarnin aikin manzo Allah sallallahu da aikin sahabbai na wannan hadisi wanda ya nuna kashi ya nuna an yi nasu na shi manzo Allah can aikace kan tashi sannan kuma ya umarni da cewa a tashi saboda haka sahabbai suka kasance suna bin manzo Allah sallallahu suna koyi da shi in su gani suna tashi kamar lokacin da manzo Allah ya zama shi bai tashi ba su ma sai suka yi zaman su na wannan hadisi ya nuna wancan mu yanzu kenan wannan hadisi na ƙarshe a yin mato al-mazahib guda uku da imamu abu hanifa da imamu shafi da imamu malik ibn anas dukkan sun ta akan cewa an yi nasu kudin kiyama idan kaga an wuce da riga ba sun ka tashi ba ahmad bin hanbal ne ya ce a ayyawai zaman da manzo Allah sallallahu ba ya zauna bane saboda bai fahimci cewa ba saboda su ne ba a kama an ba mutum zaɓi shi a wajen shi mutum yana da zaɓi idan ya ga gawa in ya ga dama yana iya tashi in ya ga dama yana iya zaman shi kenan kan ya tashi ba ba ka ce mashi a wajen imamu Ahmad bin Hanbal ba ka ce mashi yasa ka tashi manzo Allah ka ce ba ya zaman shi ba idan shi a wajen shi mutum yana da zaɓi amma dai waɗannan a yamma guda uku mafi sun ta akan dukkan cewa ba sai an tashi duk da mutuwa da kakan ta dama ta yi zala da na bayani fazon tana ba da tsoro ga mai imani ka san kai ma makomarka canza ta da kakan mutuwa ka san kai ma makomarka canza ta amma dai shar'anta a tashin wannan dama tashin da ake yi saboda wannan tsoron ne kamar da wanda ana ce inda mawata mazarun bai zara aikin mujanaza a kuna saboda wannan ne da kuma da alaƙar da warko ke tare da ba kuma sai ya zauna wani abin da ke sunna yanzu mutum ya yi zaman shi babun aina ya kuma imamu ina da mai yake da salati a rai liman idan zai ma mamaci sallah daidai ina ya kamata ya tsaya wajen kawo a wunshi ko tsakiyar shi ko wajen kanshi an samu wata bin jundubin radiyallahu anhu kala sallai da kalfa da bisira na musalla ala ummi ka'abin na yi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi ya yi ma wata mata sallah lokacin da Allah ya karɓi rayuwarta matar wani ya nufasa tana wankan tana biki bayan haihuwa Allah ya karɓi rayuwarta ta samu su da sallallahu alaihi salati alaiha wa taha manzo Allah sallallahu alaihi da dole mata sallah sai ya a daidai sai ta tsakiyarta da ta wajen kawahunta ba ko wajen kanta ba sai ta daidai sake wannan shi ne suna da in ya kasance mamaci mace ce amma idan namiji ne shi ne sai ya tsaya wajen wajen wajen kanshi sai ya tsaya wajen kafuda wajen kanshi sai ya tsaya wajen kanshi wannan ya suna ta zo da bambanci tsakanin namiji da mace wanda in namiji ne ke a tsaya wajen kanshi kuma mace ce sai a tsaya a tsakiyar babu da takbiri ala janazati wannan babu zai bayani akan yin kabbara akan gawa ana bi wa rara zai lawa an amma zata ma'a linnati anna dashiya fil yawmin alladhi mata fihi wanda ala zai ya sanar da sahabbai da suwan najashi annahu shine sanar da mutuwa ya sanar da mutuwa annajashiya yau da nima ta biyu a ranar da ya mutu yana habasha Allah ya karɓi rayuwar shi manzo Allah yana Madina a wannan rana aka yi mashi wahayi cewa na zashi ya mutu da sanar da sahabbai fa sanar da biyun ila musalla manzo Allah ya sanar da ta tare da sahabbai zuwa musalla wasu malamai sun yi bayanin hanyar ta zuwa musalla saboda yawan mutane kamar yadda ake gangami na sallar idi a je saboda masallaci ba a abunga ya kai ta wa kafara ba a ta hajji aka yi sau aka mashi sallar saboda taimakon da ya kawo ma addini sau da aka kasance tun gabanin wanzu allah su zasu mai hijira zuwa madina wanzu allah yana sa sahabbai su yi hijira zuwa habasha da kuma hijira ta farko da kuma hijira ta biyu wanda sahabbai suka yi akwai wanda su dawo ma kai shekara ta bakwai bayan kari yajin shaibar irin su ja'afar ibn abi talibin na sai bayan shekara ta bakwai suka dawo daga wannan hijira ta ta habasha sauraka har su abu sufiyan koko da sauran kafirai sun bi wannan wanda suka yi gudun hijira da niyyar cewa a ba su su saboda su abin gana su kuma da ke adalin sarki ne da abin gaba bai taurare su ba kuma allah ya shirye shi da zuwa musulunci da musulunta saboda haka ba mara sallah ba inda yake saboda haka manzo allah sai mafi sallah ana ana jin salatu da bari sallar wanda ba ya nan ga shi ana min sallah amma a inda yake ba a inda yake min sallah bai nan wasu malamai sun yi da wannan hadisi cewa wanda ke wani wuri in dai ba a mashi sallah ba to ana iya tattar dalilin wannan hadisi ana iya a mashi sallah sai a mashi sallah wasu ka ce a ai mashi addu'a dai tun da ba a yanzu kwanan su yi da hadisi salatu da ga'in sai dai a mashi addu'a tunda shi ma wanda shi dai wanda ake wanda shi ma addu'a ce ake mashi wani sallah da dai shi wasu ka ce ko da an yi mashi sallah inda yake ni ya kasance ya yi aiki na taimaka ma addini kuma malami ne na sunna ya yi gwagwarmaya wajen yaƙi da bid'a da sauransu an ta'azabtar da shi yana abin nan allah ya karɓi rayuwar shi ko da a garin da yake an mashi sallah to sauran duniya kuma ko ina ana yi mashi sallah kamar yadda aka yi wa wannan zakara ke saboda lokacin saboda taimakon da ya kama addini da cikin malamai da kuma suka yi suka yi uku da cewa ana ɗaya wannan sauraka na'ayu kala biyu da kwai na'ayu wanda yake ne bayani shi can ba da kuma wanda yake haramun ne irin na jahiliya da kuma wanda yake makaruhi ne wanda yake ya saba wa suna da kuma wanda yake kuma ya halitta irin wannan da Allah ya karɓi rayuwar mamaci ana sanar da dangin shi na kusa ila matan da yanzu Allah ya kawo sauki har na nesa ma sai a kira su ya gaya musu da aminan shi wanda suke hulɗa da su mai kyawu da abin nan da makwabta da sai a sanar da su yadda ba zai ɗauki lokaci ba a jinkirta yi mashi sutura ba amma kada saboda gangami a tara mashi jama'a a dinga alfahari da yawan jama'a a jinkirta bishiyar da sun cika na amin sallah da sahi sai a ce a bari sai da bari ci a kara yadawa saboda abin a tara da ma ta wannan makaruri ne wallahu a'lam babu da takbiri khamsan wannan babu ya gane akan halaccin yin kabara biyar ana da rahman ibn abi layla qala kana zaidun yukabbiru ala jana'izana arba'a zaid ya kasance kan yi kabara hudu akan gawa wa innahu kabbara alaiha ala janazatin khamsan haka ne wata wata janaza sai aka yaya biyar fasa altuhu sai ya tambaye shi zaman ibn abi layla sai ya tambaye zai ya ce me yasa shi ka mashi biyar alhali saura kurkudu kake yin kuka da ka da sura da sura kabbira ya ce da kwan halarci yanzu ala sura ya kasance yana yin kabbara guda biyar yana da kwan halarcin ayi biyar wannan kenan daga baya malamai kusan an ce sun yi ijimai a kan cewa kafar nan dai guda hudu wanda ita ce mafi yawa wanda ana zama da yake yi kamar da ya mana ja shi da wanda ke ganin bayan sabani da malamai suka yi na halaccin an ƙara kafara fiye da hudu daga baya sun yi ijimai cewa da kafara a wurin sallar janaza kafara hudu ce na yi kafara ta farko sai a karanta fatiha da la ta la ta liman da ya kara ta ummi alkitab ko bi ummul qur'an a cikin sallar gawa ana karanta fatiha hada kabbara ta biyu sai a yi salatu wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan an kabbara ta uku sai a kebanci mamaci da addu'a a yi mashi addu'a da irin addu'o'in da mutum ya abangaza wasu na zamu karanta bayan mun kare wannan bayan wanda mutum ya haddace masu ma'anoni masu kyawu in ya yi larabci ko shi yana da tsara a kai shi dai tana da ma'ana mai kyau amma da dai alaƙon da halin ba za ka kai a kan ma'azura ba za ka samu ce ya manzo ana sa kama ya yi in so samu ne ya ma'azura ba za ka samu hasar a kanta da ya ne kirkiri tashi ce zai yi ko da ta komi kyawun ma'anarta babu du'a ilmai wannan babu ne bayani akan yin addu'a wa mamaci ana abu bin malik radiyallahu anhu bayan ya kafara ta hudu nan malamai sun ce yana ainihin tsayawa ya yi addu'a kuma in ya ga dama yana iya ya sallama kai tsaye bayan kafara ta hudu da sallar janaza ba wani sallah ba ce da ake tsaya a ɗauki tsawon lokaci ana ana karatu a cikin ta ba cikin minti hudu zuwa minti biyar an dade an kare kenan sai a ce a mashi istira bayan kafara ta wuri yana yi yayi da yi adda a hasarin da aka sanda maka kulle hayyina wa mayyidina wa kabirina wa kabar wa kabirina wa hayyina gashi nan da amin nan اللهم انا خيرته منا فحي على الاسلام وانت وفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعد هنا اي ون wadda yake addu'a ce wadda yake ba shi mamacin kadai aka kebanta da ita ba amma waccan ta bayan kafara ta uku sai ya kebanci mamaci da addu'a ba a fi su lahu addu'a ku tsarkake yin addu'a gare shi kuma da zo nassin wani hadisi a fi su lahu addu'a tsarkake addu'a gare shi sai a mashi addu'a shi mamacin amma bayan kafara ta hudu gaba na a yi sallama ya ga dama na yin wannan wadda asar ya zo da wannan حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنابته wanda Allah ya salla wa wata gawa a musulmin du'a'i abin da ya kiyaye daga addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma Allah ma kullu rahmu ya Allah wannan mamaci ka mashi gafara Allah ka mashi rahmu wa afihi wa afu anhu Allah ka bashi lafiya a can kiyama wa afu anhu Allah ka jaje mashi kurakuran shi wa akarin kuzilahu Allah ka girmama masauke shi wa wasir kuma sanawa Allah ka yarwata mashigar shi wa wasiru bil ma'i wa sarji wal badr Allah ka wanke shi da ruwa wal ma'i wa sarji da kankara wal badr sarji kankara irin wannan ta wadda ke daskarewa nan bisa bayan kasa saboda tsananin sanyi ruwa ke daskare ya zama abin da an sa shi ne cikin na'urar da ke daskar da shi ko haka nan yanayi ya daskar da shi walbarat kankara waccan wanda ke saukowa asalin ruwa daga sama da kawai rigiji yana abin gane shi daskare lokacin da ya buru a kan gashi ne sai ya yankin ya zo wani yan wani yanayi sai ya narki sannan ko da yake saukowa sai ya sauko ruwa ne shi yasa an lokaci in ya sauko bai narke ba sai ga hadda kankaru ya ce an yi ruwa hadda kankaru yawwa to wannan kakar ta ke kira barat duka wancan asalis ba galas za a cewa ba kankara ta abin nan ba ana magana abin magana wankan zunubai ne amma maimakon a yi bayani da abin zani misali yan kafai tufafi kana tunanin kona da wasu kwayoyin cuta ko abin ne aka gaba galas za ka samu shi ka ka wanke shi ba ko mi za ka sa ruwan zari yawwa ta amma nan da aka sa abin nan shi zunubi ba kamar cutar zunubi ba kamar abin nan ba ce ba abin da ya dacewa da ta shi ne sanyi inda shi zunubi zari ke gare shi abin nan ne sai a zo da kishiye shi ake tsaftace shi yasa aka yi amfani da asarji walbara amma wasarji walbara wannan ki yi muna kaza Allah ka tsabtace shi daga laifukan shi kama da nan ka tsawba al'adu kama da nan ka koko kama ka kai ta tsawba al'adu ya da minan daras kama yadda Allah ka tsawba ki ka tsarkake farin tufafi daga danci farin tufafi idan ya yi lauda suka ga ya abin amma aka wanke shi dan da nan shi ba da da ba da kyawun rinin ɗaukar dauda wani tufafi ba ya koyi da dauda an kaɗan sai ta bayyana da wani mai hikima ke cewa ihfaz abinan ihfaz le afirka min abin yudannisu inna albayada qalil alhamli lidanasi albayad qalil alhamli lidanasi farin tufafi dauda an kaɗan da ta hawo shi bayyana take ba ya goyo dauda saura ka kare mutuncinka min aibin idan nisu daga wani aibi wanda zai sa mashi dauda shi mutunci ne hausa ake cewa mutunci madara ne ko yawwa to in ya riga ya abin ga ya zube to ba ba ba ba abin yanan kama haka ne innal bayaza qalilul hamli lidanas saboda haka wa abdilu daran khairan min dari ka canza masa gida mafi alkhairi daga gidan shi wa ahlan khairan min ahli ka canza masa iyali mafi alkhairi da iyalin shi wanda da yake an ce iyali mafi alkhairi da iyalin shi hadisi ya zo cewa mutum a ranar alkiyama matar da ya aura a nan duniya a lahira mijinta na ƙarshe za ta kasance tare da shi a aljanna duk da yake za a kawo wata wasu haurul ayi mata aljanna masu masu kyawu wanda ba su taba yin haila ba a duniya ba su kodai ke aljanna ma ba har matan duniya ba su wannan al'ada wadda ake ta da duniya saboda za a canza mashi iyali amma kai ka gauya in ba fi na gaugawa ahal haka ce ahal yana ɗaukar mace da sauran iyali ba ki da a canza mashi ahal khairar min ahali wa zaujen da iyali mace khairar min zaujen mafi alkhairi daga matashi wannan da yake in namiji ne ake ma'addu'a amma umarce ce ba za ka cewa ba wa abdilha zaujen khairan min zaujiya ba za ka yi haka nan ba da ya tabbata cewa ta mata ce ga mijin ta na abin amma shi namiji ana ana kamar da wannan hadisi yana za a mashi wannan addu'a wa hada khairul janna Allah ka sanya shi aljanna wa izu min azabi kamar Allah ka kare shi daga azabar kabari wa min azabin na da azabar wuta hatta ta manne to ana kuma zalika mayita kadiba imani gashi da rai yace lokacin da yaji manzo Allah zalin wannan mamaci ya abin nan ya yi addu'a gare shi alhamdu ga manzo Allah zalin sajaba da'awa addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karbata ake kai tsaye sai ce sai burin ina ma a ce shine nan kwance mace aka mashi wannan addu'a ta samu alherin wannan addu'a sai ya burin wannan sai ya burin ina ma a ce shi ne don kwata aka mashi wannan addu'a na to na ya kamata ya kuma ta tare da Allah ba mu lada kuma ta fara da Allah gane da mun ja ta kuma da Allah ya mu marasa lafiya musulmi Allah ba su lafiya kuma musulmi Allah ya musu rahama idan adadin ya ala mana shiga da imani rabbana atina dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحانك لا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 晚 上。